عن كل ما يشوب من رزية مما أتى أهل الكلام والسفة به وما شوه أهل الفلسفة يعتمدون في التخاطب لدى مسائل الدين والأصل المقتدى مسائل الدين والأصل المقتدى ألفاظ ما ورد في النص فلا يستعملون محدثا قد سفلا كجوهر وعرض مما ابتدع له أولو الكلام بئس المبتدع للأمة العصمة إن أجمعت ولا يعم ذا فراد الأمة فراد الأمة ولا يعم ذا ولا يعم ذا فراد الأمة واعتقدوا حجية الإجماع واعتقدوا واعتقدوا حجية الإجماع لكل الأحكام بلا نزاع
لكل الأحكام بلا نزاع لكل الأحكام بلا نزاع وما به الخلاف للنص يرد فإنه المرجع من دون نكد مع اعتذار للذي أخطأ في هدفه مع اجتهاده الوفي فليس معصوما ولا يؤثم بخطأ بلا بأجر يكرم ما لم يرد نص ولا الإجماع في شأنه من خالف شأنه من خالف لا لا تعني فيه لأن الاجتهاد فيه جائز فمن يصب أجرين فيه حائز ومن يكن أخ ومن يكن أخطا فأجرا نالا ففي كليهما العتاب زالا وإن يكن خلافه شذوذا فلا ينال عندهم نفوذا يفرقون بين ما يجتهد فيه وما ليس اجتهاد يحمد ولا تعارض لديهم وفاء بترك الإنكار على من خالف مع بيان ضعف مذهب مع بيان مع بيان ضعف مذهبه أن مع بيان ضعف مذهبه أن يقتدي الناس به إذ قد وهن فراسة صادقة حق كما صالحة الرؤيا تكون مكرما وليس زان مصدري تشريع بل الكتاب مرجع الجميع لأولياء الله, لأولياء الله جل وعلا كرامة بها مقامهم جلا وأفضل الكرامة الدوام في طاعة المولى كما يرام وكل مؤمن ولي ربه بقدر ما, بقدر ما يكنه في قلبه ليس المكاشف بمعصوم فلا يكون مصدرا لشرع نبلا يكون يكون مصدرا لشرع نبلا يكون يكون مصدرا لشرع نبلا يكون مصدرا لشيء نبلا
يكون مصدرا لشرع نبلا والفقه في الدين يتم بالعمل والعلم فاتبع سبيل من كمل ومنهج السلف فاتبع فاتبع, فاتبع مطلقا ومنهج السلف فاتبع مطلقا سلوك نوع عقيدة لتن لتنتقى يوحد الصف ويجمع على كلمة الحق ونعم موئلا يحقق التمكين يحقق التمكين في الأرض كما يحقق الفوز العظيم مكرما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانا الليتنين أشرين دا بقوي قوتن ذو الحجة جراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم shekara da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha nawa sha shida ko sha bakwai sha bakwai ga watan takwas miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na takwas kenan a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alfiyyatu tauhid ko kuma addurratul mudiyya fi nazmi tauhidi rabbil bariya wallafar babban malami الشيخ العلامة محمد ابن علي ابن آدم الإثيوبي حفظه الله littafin da ya rubuta domin ya yi magana kan abin da ya shafi tauhidi da kuma ababen da ke da alaƙa da tauhidi satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen baiti na ɗari da da talatin biyar. a cikin fasli na hudu alfaslun rabe fi bayani manhajin talaƙi wa li'itisami bil kitabi was sunna wannan fasli na hudu mala ya kulla shi domin yayi bayani akan manhaji na ahlus sunna wal jama'a wato mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke koyi da shi a cikin dukkanin al'amuran addininsu ko kuma rayuwarsu gaba ɗaya to yaya suke wani manhaji suke bi wajen karɓar aƙida don sanin wannan zai taimaka ƙwarai da gaske saboda aƙida ita ce tushe ita ce asali ita ce asas to wajibi ne ga musulmi ya zan yana ɗauko wannan tushe wannan asas daga abin da yake koyarwa ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa shine ma'anar manhajul talaqi wato godabe ko tsari wanda magabata suke bi domin karɓar masail na tauhidi sannan ya yi bayani akan cewa yaya ahalus sunna wal jama'a suke mu'amalantar alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda malam duka ya yi mana bayani akan wannan yanzu zai shiga bayani akan abin da ya shafi a tsabtace ko kuma bayani akan cewa su waɗannan masajir na ahalus sunna wal jama'a to suka yi kokari har koyaushe su tsabtace su su karkaɓe musu ƙura da duk wata dauɗa ko wata ƙazanta wadda 'yan bid'a suka shigo da ita sannan wayannan masadir kamar yadda aka ambata su ne alkitab alƙur'ani kenan sai kuma as-sunna as-sabita sunna tabbatacciya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku shine al-ijma abinda malamai suka yi ijma'i a kansa sune sahabbai wayan ga abubuwa guda uku su ake kira al-masadir ash-shar'iyya sune masadir sune ginshikai waɗanda ake komawa gare su wajen ɗauko wasu matsaloli na tauhidi sune asali to yake cewa a baiti na 136 ونكح المصادر الشرعية عن كل ما يشوب من رزية ونكح سوء أهل السنة والجماعة واو الجماعة يدا كوبا وغريس أتنفركم بيتي ديتي ثمة أهل السنة الثانية وأن واو الجماعة يدا كوبا وغريس ونكح sun tsabtace sun tsalkake almasadir shari'iyya wato masadir ginshiƙai ko turaku na shari'a yana rufe alkitab da kuma as-sunna as-sabita annabawiyya as-sunnatu as-sabita annabawiyya sunna tabbatacciya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace as-sunnatu annabawiyyatu as-sabita sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda take tabbatacciya to ahlus sunna wal jama'a sukan tsalkake su sukan tsabtace su shine ma'anar wa naqahu eh sukan tsabtace masadir wa'annan guda uku da aka ambata ko kuma sama ga haka waɗanda suke karbabbu a wurin ahlus sunna wal jama'a a wajen karbo abin da ya shafi masail na tauhidi na aqida ko kuma masail na ibada akan mi suke tsaftace su yace an kulli daga barin dukkanin ma ya shubu abin da yake gurbata su duk wani abin da zai gurbata wayancan almasadiru ash-shar'iyya to ahli sunna sun tsaftace wayannan masadir daga barin wannan abu min raziya na daga duk wata musiba ya ce raziya ana nufin almusibatu shadida musiba wadda take mai tsanani ana kiranta raziya an sifanta ababen da ake danganawa na bid'a ga ainihin almasadiru ta shari'a a matsayin musiba saboda sukan bayu makomarsu sukan bayu zuwa ga fadawa cikin musiba dukkan mutumin da bai tsarkake masadir shar'iyya ba daga ababen da yan bid'a suka shigo da su to ƙarshe wannan wannan abin zai kai shi zuwa ga fadawa cikin musiba shine halaka ya rasa kyakkyawar aqida ya rasa kuma kyakkyawan imani ƙarshe ranar gobe kiyama sai ya samu kai ne cikin azabar Allah to shi yasa aka kira ta musiba saboda haka duk wani abu wanda yake aibi ne ko illa ne ko musiba ne to ahli sunna wal jama'a sukan tsalkake masadiru ash-shar'iyya daga gare shi shi da ya ci gaba da bayani mimma ata ahlul kalami was safa daga cikin abinda ahlul kalam suka zo da shi bihi suka zo da shi was safa da ma'abuta jahilci da wauta ahlul kalam su ne mutanen da suke tabbatar da aƙida ta fuskar hankali su ne mutanen da suke tabbatar da masail na addini da na hukunce-hukunce ta fuskar hankali su duk wani abu wanda ya shafi aƙida duk wani abu wanda ya shafi hukunci ko da an samu aya ta zo ta yi bayani a kansa ko an samu hadisi ya tabbata a kai to ba za su karɓe shi ba sai in ya yi mawafaka da hankali idan ya saba ma hankali to ba za su karɓe shi ba shi yasa aka kira su da ahalul kalam ko ahalul falsafa ahalul kalam ko ahalul falsafa wanda su ne al-mu'tazila su ne al-jahmiyya mafi yawancin aƙidun nan guda biyu da al-mu'tazila da al-jahmiyya kusan duka sun gina sha'anin addinin su ne akan abin da ya shafi ilmul kalam ilmu al-kalam ma'ana ilmul kalam shine bincike akan hankali bincike akan tunani shin kaza ya dace da hankali ko bai dace da hankali ba abin da ya dace da hankali su karba wanda bai dace da hankali ba sai su sai su yi watsi da shi shi yasa da dama suka karyata sifofin Allah subhanahu wata'ala da yawa daga cikinsu yake cewa wa ma shawwaha ahlul falsafa da abinda ahlul falsafa ma'abuta hikima alfalsafa fil lugha tana nufin albahsu anil hikima bincike akan hikima shine asalin falsafa ita kuma hikiman nan abinda ake bincike bincikenta akai ko wasilar da ake amfani da ita shine hankali shine tunani in kaza ya dace da hankali to sai a karba idan aka ga cewa kaza ya saba ma hankali to sai a yi watsi da shi to da ahlul falsafa da ahlul kalam duka matafiyar su daya dukan su abu tushe ɗaya ya hada su المصدر الأول الأساسي شيني البحث عن ال أبنن إثبات العقائد ومسائل والمسائل الدينية بالعقل tabbatar da matsaloli na tauhidi da kuma matsaloli na addini da hankali wannan shine babban tushe wanda ya hada ahlul kalam da kuma ahlul alfarsafa su ahlul kalam an kira su yanci alkalam shine magana saboda sun yawaita maganganu sun yawaita maganganu akan abin da ya shafi sifofin Allah da sunayen Allah kuma ba bisa dalili ba ba bisa tsari na alkur'ani da sunnar manzo Allah ba a ta fuskar tunane da hankali da kwakwalwa to duk wata hikima da zaka kawo in dai qur'ani bai tabbatar da ita ba ai ba za ta tabbata hikima ba in sunnar manzon Allah ba ta tabbatar da ita ba ba za ta tabbata hikima ba ya'tamiduna su ahli sunna wal jama'a suna dogara suna dogara yanzu ya gaya maka matafiya ta yan bid'a al-mu'tazila da al-jahmiyya ko cewa sun shigo da wasu abubuwa nani waɗanda ke gurɓata masadir nani na shari'iyya yanzu zai gaya maka su kuma ahli sunna wace hanya suke bi domin kokarin kare almasadir shar'iyya shine yace maka ya'tamiduna suna dogara su ahli sunna wal jama'a fi takhatubi lokacin da za su yi magana akan tauhidi lokacin da za su yi magana akan matsaloli na addini lada masailid dini agun matsaloli na addini wala aslil muqtada in zaka karanta sai ka ce wala aslil muqtada saboda wazani sai a sai abin nan ana ana nakalin hamzatul wasli zuwa ga lamu wala aslil muqtada da kuma gun tushe abin koyi shine tauhidi duk sanda ahli sunna wal jama'a za su yi magana akan mas'alolin tauhidi za su yi magana akan al-aslul muqtada yana nufin al-aqida eh tushe al-muqtada abin koyi to duk sanda ahli sunna za su yi magana akan waɗanga abubuwa to ya'tamiluna alfaza ma warada fi nafsi za su dogara a kan lafuzza waɗanda suka zo a nassi duk abin da bai zo a nassi ba ba za su yi ba za su dogara a kansa kuma ba za su yi magana a kansa ba sau da haka in lafazi kaza nassi ya ambace shi a littafin Allah ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ahli sunna za su yi amfani da shi idan lafazi ko wata kalma ko wasu sunaye nassi bai zo da su ba to ahlus sunna wal jama'a sukan yi kokari kokarin kaurace ma waɗannan alfaz din fala yasta'miluna muhdathat ahlus sunna ba sa aiwatar da ba sa aiki da lafazi wanda aka kirkiro qad safala lafazin da ya riga ya kaskanta dan duk abin da aka kirkiro ka kaskantace ne duk wani lafazi aka kirkiro ko wani aiki a cikin addini to wannan abin kaskantaccen abu ne shi yasa ya sifanta wannan lafazi da aka kirkiro ko wannan fahimta da cewa kaskantacciya ce to ahlus sunna wal jama'a ba su ne ba sa amfani da ita ga misalai zai baka كجوهر وعرض من مبتدع له أولو الكلام بئس المبتدع كجوهر كما لفظ جوهر وعرض da kuma lafazin arad wannan lafuzza guda biyu yan bid'a suka zo da su ahlul kalam da ahlul falsafa in an ce aljauhar a wurinsu su yan bid'a abinda suke nufi da aljauhar suka ce almawjudu alqa'imu bi nafsihi almaujudu alƙa'imu bi nafsihi wai duk wani abu wanda yake samamme kuma ya tsayu da kansa ya tsayu da kansa bai dogara akan waninsa ba sannan suka ce wala ya ƙabalu a taƙasi ba ya karɓar rarrabuwa ko ka ce ka rarraba shi ba zai rarrabu sai dai in lalata shi za ka yi don akwai abin da za ka iya raba shi kuma bai lalace ba akwai abin da kuma kana raba shi ya lalace to sun ce wannan shi ne aljauhar shi kuma al'aras suka ce almaujudu alƙa'imu bi gairi nafsihi almutahayyizu bizzat shi ne ta'arifinsa ya an ce al'aras bil harakat al'aras ba arba bi fathin ra al'aras shi ne abin da yake samamme ya tsayo amma bi gairi nafsi ya tsayo da waninsa sannan al-mutahayyiz ya yi tahayyuzi menene ma'anar tahayyuzi ya tattaru ya harhaɗu bi zati a wata a wani jiki a wani zati wanda shi daban zatin daban misalin shi aljauhar kamar kana iya cewa mutum mutum jauhar saboda al'insanu al-mawjud bayan al-mawjud al-qa'imu bi nafsi ba wani attallabe da shi ba shi a tsaye da mi da kansa haka itaciya jauhari ce haka dutse jauhar ne asalin jauhar shine gol mai tsada a luga kamar su yan bida ba wanda suke nufi ba su al-mu'tazila da al-jahmiya ba wanda suke nufi ba in sun ce al-jauhar shine abinda na kawo muku tarifin sa shi kuma al-aras ina misalin sa kamar launin fari kamar launin baki kamar launin ja kamar launin yalo kamar launin bulu idan an ce mutum fari ne eh ai kaga farin ard ko ba haka ba samammen abu ne amma alƙa'imu bi gairi nafsi don ba ka iya cewa bari in raba mutum da farin da ke cikin tare da shi ko kuma haske hasken rana gashi nan muna gani ko ardun ne me yasa almawjudun alƙa'imu bi gairi nafsi almutahayyizu bizzat wanda ya tattaru a zatin kololon rana wanda shi kuma launin fari ko baki ko ja ko yalo ko bulu ya tattaru a zatin wannan mutum idan mun ce wani fari ne wani baki ne to ai farin cikin zatin sheki bakin ma cikin zatin sheki wannan istilahatu ne na yan bid'a to abin da yasa suka yi amfani da waɗannan alfaz akwai lafazi na uku aljism dama lafazza guda uku suke amfani da su aljauhar al'arad aljism eh aljism shine abin da adda jiki wanda kana iya taba shi eh wanda kusan babu bukata yan an ce aljauhar duk ya shafi wannan to abin da yasa suka kawo wannan wai don su tabbatar da samuwar Ubangiji. Shi yasa in sun zo wajen bayanin Ubangiji, sai su ce wanda Allah wanda abin bauta shine allazi laysa bi jawharin wala aradin wala jismi. Shi Allah ba jauhari bane. Idan har aka ce Allah jauhari ne, to kaga kenan dole ya zamo yana da jiki ko ba haka ba in yana da jiki to wannan kuma munazzahun anillahi subhanahu wata'ala wai Allah ana tsalkake mishi jiki to shi yasa suke cewa Allah ba jauhari bane wala ardu kuma Allah ba arad bane suka ce domin laukana aradan da ya zama ard to suka ce lakana mutahayyizan fi gairihi to kenan da ya tattara a zatin wani abu wanda zai bayo a sama masa mahalli su kuma ba sa wa Allah mahalli sun ce laysa lahu mahallun Allah bai da mahalli la mahalla lahu to suka ce wai sanin abinda al-jawhar sanin abinda arat da jisim wai zai taimaka a gano wane ne Allah wane ne Allah shi yasa sai su yi kokari su kore ma Allah jawhariya su kore ma Allah al-arabiyya al-jismiyya don su tabbatar da cewa domin waɗanga abubuwa guda biyu waɗanga abubuwa guda biyu dukkanin halittu na sama da na ƙasa imma arabun wa imma jauhar duk wata halitta ko dai ta zamo jauhar ko kuma ta zamo arz to kuma an ce Allah shine masu wal'ala eh duk abin da ba halitta ba shine Allah to shi yasa su ce Allah laysa bi jawharin wala wala arad to wannan istilahat din ahlus sunna wal jamaa ba sa magana akan su saboda ba su zo a nassin alkur'ani ba ba su zo a nassin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yan bid'a ahlul kalami wal falsafa su suka kirkiro su su suke amfani da su a cikin littattafansu su suke amfani da su domin su cimma manufarsu ta baiwa hankali kariya su ahlus sunna sun ce tushe na farko na addini shine alkitabu was sunna su kuma yan bid'a sun ce al'aqal hankali saboda haka ko mun samu aya to zamu gora ta da hankali in ta dace da hankali sai mu karbi abin da ta zo da shi in ta saba ma hankali sai mu dangane ta gefe to wannan sune ahlul kala sune al-mu'tazila sune al-jahmiyya shi yasa gaba ɗaya sai suka kore ma Allah sifofi wasu daga cikinsu sun tabbatar ma Allah sifa hudu kawai suka ce sun yarda da sifa alwujudu samuwa bayan alwujudu sannan sun tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala da al'ilmu ilimi sun yarda da Allah na da ilimi wasu daga cikinsu sannan da alƙudura sannan da al'irada su kuma wasu daga cikin asha'ira sai suka ƙara sifofi guda uku suka zama bakwai as-sam'u wal kalam wal basar su ne me qawaidi ya kawo to su asha'ira sifofi guda bakwai sun ka jingina ma Allah subhanahu wata'ala duk wata sifa in ba wannan ba to asha'ira tawilin ta suke yi su kuma cikin mu'tazila akwai waɗanda sun yadda da wa'ancan sifofin guda hudu akwai waɗanda ma sun kore dukkanin sifofi ga Allah subhanahu wataala duka shi yasa suka kore ganin Allah ranar gobe kiyama sun ce ba a ganin Allah wai inda za a ga Allah ran tashin kiyama to da kenan Allah a kunshe yake a cikin wani bagiri kamar al'ada halittu ita kuma wannan sifa sai suka ce munazzahun anillahi subhanahu wata'ala akan tsalkake ta ga Allah subhanahu wata'ala ba za a ce Allah a tattare ki a wani wuri ba to shekul islam ibn taymiya ya maida musu martani kwarai da gaske yace don an ce mumine za su ga Allah ran tashin alkiyama ba shi ke nuna cewa Allah a kunshe ki a wani bagire ba domin rayuwar lahira rayuwa ce ta daban ba wanda ya san ya za ta kasance sai ba sai Allah subhanahu to ka zo kana kaddara cewa wai kaza kaza kaza ka ga wannan shiriri ta ne ko ba ka da dalili to kun gane ma'anar ka jawharin wa aram in kana karanta littattafa a sha'ira za ka yi ta ganin ire-iren waɗanda abubuwa wasu daga cikinsu irin su albaƙin lani sun yawaita magana a kansu irin su faharuddinin razi su daga cikin al'asha'ira kuma sun ɗan kwaso wani abu na mu'tazilanci sun saka a cikin ilimin tauhidi min mabtada daga cikin abin da aka kirkiro to duk abin da aka kirkiro na wani lafazi na wani wata kalma to ahlis sunna ba za su yi amfani da ita ba shi yasa ahlis sunna bai zaunawa ya nemi maka bayani akan cewa Allah na da jiki ko bai da jiki dan lafazin lam yarid bihi nas nassi bai zo da shi ba qur'ani bai yi magana Allah na da jiki tabbatan ma Allah jiki ko kore ma Allah jiki ba to ka ce Allah na da jiki ko ka ce Allah bai da jiki maganar ma karan kanta bid'a ce abinda an wajibi gare ka abinda Allah ya tabbatar maka kansa ka tabbatar masa wanda Allah ya kore sai ka kore sai ka tsaya nan amma ka zo kana magana kan abinda nasi bai zo da shi ba to wannan ba manhaji ne na ahlus sunna wal jamaa ba shine lahu lahu ulul kalami wanda min mabtada lahu daga cikin abin da ulul kalami ma'abuci ahalul kalami suka kirkiro bi'sal mubtada tur yayi muni wannan abin da aka kirkiro wannan alfazu da yan bid'a suka kirkiro to wannan abin yayi muni kwarai da gaske lil ummatil ismatu in ajma in in ajma'ati asalin sa in ajma'at in ajma'at al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama lahal isma tana da tsaro tana da kariya akan fadawa cikin kuskure a wani lokaci yace in ajma'at a lokacin da al'umma annabi sallallahu alaihi sallama suka yi ijma'i duk sanda aka ce kaza an yi ijma'i a kansa kaza an yi ijma'i sahabbai sun haɗu akan fahimta kaza to wannan abun ma'asumin ne anil khata babu kuskure a cikin wannan abu shi yasa ijma'i ya zan ɗaya daga cikin masabir na shari'a to shine lil umma ya tabbata ga al'umma al'ismatu tsaro kariya in ajma'at a lokacin da suka yi suka haɗu wannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya tabbatar da haka a cikin hadisai game da wannan haka kuma alkur'ani yana tabbatar da cewa haɗuwar kan al'umma wuri ɗaya akan gaskiya to wannan yana tabbatar da cewa abin nan gaskiya ne shi ya sama ya umarci su cewa su zo su haɗu ɗin wa a tasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu waɗu gaba ɗaya wa bai shaƙiƙin rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla shi ya nuni akan cewa sabilul mu'minina al-imam shafi'i ya tabbatar da cewa hujja ce duk wata hanya da mu'minan farko suka bi to hujja ce kuma akwai kariya a cikinta amma fa wannan hukunci na tsaro na kubuta daga kuskure wala ya ummu zafara da al'ummati baya game sauran ɗaiɗaikun al'umma sauran ɗaiɗaikun al'umma ba wani mutum in banda annabi sallallahu alaihi wasallama wanda an ma'asumi inda al'umma za a samu isma tare da su shine in in sun yi ijma'i akan gaskiya akan wani hukunci amma in sun karabu ko kuma ka ɗauki kowa a karan kansa tun daga sahabbai har zuwa kanmu to ba wani mutum ƙwaya ɗaya shi karan kansa wai masumi tsararre baya kuskure babu shi saboda sahabbai a karan kansu a ɗaiɗaikunsu za su iya za a samu sun yi kuskure amma in sun kaɗu akan matsala to wannan matsala kuma ba za a samu kuskure a cikinta ba kun gane bambanci saɓanin 'yan bid'a daga cikin ashi'a wayanda suka ce su limamansu guda sha biyu ma'asumai ne ba sa kuskure ba sa samu haka su ma gulatu sufiya sun ware wasu waliyai sun ce waɗannan waliyai ma'asumai ne ba sa kuskure to ahli sunna duka sun kubuta daga wannan واعتقدوا هجية الإجماع لكل الأحكام بلا نزاع haka ahli sunna wal jama'a wa taqadu sun kudurce a zukatansu hujjiyatal ijma'i cewa ijma'i hujja ne duk sanda aka samu ijma'i akan mas'ala to wannan ijma'i ya zan ya zan hujja saboda baiwa ayi ijma'i akan kuskure baiwa ayi ijma'i akan abin da yake ba daidai ba kuma wannan likullil ahkam ga duk duk wani hukunci a musulunci hukuncin nan na tauhidi ne ko na ibada ne ko na suluk ne ko na akhlaq ne duk wata mas'ala da kaga malamai sun nakaltu cewa kaza akwai ijma'i to wannan ijma'i hujja ne misali malamai sun yi ijma'i akan cewa haramun ne mutum ya wuce auren mata hudu musulmi ba a yadda shawarar mace sama ga hudu ba wannan ijima'i ne na malamai sannan malamai sun yi ijima'i akan cewa auren mutu'a haramun ila yawmin qiyama to wannan ijima'in hujja ne saba mai kamar ka saba ma hukuncin Allah ne ko hukuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka su yan bid'a akwai inda ijma'i ba hujja bane gare su musamman a babin aqida shi yasa suka shigo da hankali da sun yarda da ijma'i hujja ne ba za su shigo da hankali to amma ahlus sunna wal jama'a in an ce kaza ijma'i ne to hujja ne kuma ga dukkanin hukunce hukunce na shari'a bela ne zai kuma wannan babu jayayya a wurin malamai duk wanda kaga ya zo da jayayya to waje yake baya cikin ahlus sunna wal jama'a وما به الخلاف للنص يرد فإنه المرجع من دون نكت وما به الخلاف duk abin da akwai saɓani a cikinsa wani ya ce kaza daidai ne wani ya ce kaza ba daidai ba ne wani ya ce kaza halatta ne wani ya ce kaza ba halatta ba ne to mala ya ce yuraddu linnas wannan saɓanin sai a koma a mayar da shi zuwa gami zuwa ga nas a koma zuwa ga alkitab ko ga mi as-sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa innahu al-marji'u domin nasi shine makoma shine marji shine abinda ake komawa zuwa gare shi min duni na kat kuma ba tare da wata wahala ba ana komawa gare shi za a samu sauki duk wata wahala ta yi ne ta kare shine faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum sai ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul kaga farudduhu fa in tanaza'tum fi shay'in duk sanda kuka yi sabani fi shay'in a cikin komai ko menene aqida ne ibada ce mu'amala ce to farudduhu ila Allah in dai ba a samu haduwar kai ba wani ya ce kaza halatta ne wani ya ce kaza haram ne to ya za a yi a koma ga nasi ba ce za a yi kai rike fahimta ka bane in rike tawa to ahli sunna ba su wani ka san wasu na wannan ko sai a ce to ai tunda kowa na da dalili to ya kai shi rike dalili ne a to wannan ba tafiya ce ta sunna ba tafiya ahlus sunna wal jama'a tunda mun yi sabani to sai mu koma ga alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa fa innahu al marji'u domin shine makoma nafsi shine makoma min duni na kat ko ba tare da wata wahala ba ana koma ga nafsi za a samu me za a samu waraka eh shi yasa Allah ya ce zalika khairun wa ahsan ta'wila komawa ga nassi din maganar Allah ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi alkhairi ma'ana shine alkhairi eh ba dan wani sa alkhairi bane a'a shine alkhairi kadai kuma shine mafificin abin da za a koma zuwa gare shi saboda haka duk sanda kai sabani da mutum to a koma ga nassi aje a koma ga ayoyin alqur'ani tunda Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay komai ba mu yi sakacin barinsa ba face mun sa shi a cikin littafi alkur'ani babu abin da ba mu sa a cikin alkur'ani ba to sai a koma in babu a koma ga hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wannan shine manhaji na ahlus sunna wal jama'a ma'atizari ma'atizarin lillazi akhta'ihi hadafihi ma'ajtihadihi alwafi to kuma akwai bayan an koma gami ga nassi bayan an koma ga nassi aka samu mafita to kaga shikenan sai kowa ya dawo akan wannan nassi amma lokacin da ba a samu nassi ba kai kayi sabani eh da dan uwanka ka ce kaza halatta ne shi ya ce haram ne kuna nan kuna neman nassi ba ku riga kun samu nassi ba sai Allah ya kaddare ɗaya daga cikin ku shine akan daidai ɗaya daga cikin ku shine akan kuskure don duk sadda haga an yi sabani to akwai wanda ke kan gaskiya akwai wanda baya kan gaskiya domin wa mal haqqu illa wahid in ji al-imam malik gaskiya kwaya ɗaya ce ba wai bi bace eh duk sanda kaga ana sabani to akwai inda gaskiya take kuma akwai wanda yake akan ta tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya ce al'ummar sa ba wani zamani da zai zo sai an samu waɗanda suke akan gaskiya ila yawmil qiyama kuma to duk sanda kaga an yi sabani akan kowace irin mas'ala to akwai waɗanda su Allah ya taimake su sun yi muwafaka akan gaskiya to amma wanda ya kuskure to shine yace ma'ati zarin sai a yi masa uzuri lillazi akhta ga wanda yayi kuskure fi hadafihi akan ya cimma manufarsa mutumin da kai sabani da shi da kai da shi duka gaskiya kuke nema kai sai Allah ya kaddarkar dace da gaskiya shi bai dace ba to in dai gaskiya ya so ya cimma bai samu cimmata ba sai ya kuskure to kai da ka gane gaskiya sai kai masa uzuri kun fahimci abi duk sanda kai sabani da dan uwanka to ahlus sunna wal jamaa suka ce manhajin da zaka bi kenan manhajin da zaka bi kenan saboda haka yanzu malamanmu magabata misali zaka ga wani malami yana ta magana akan wata mas'ala amma kuma mas'ala din kuskure ce ijtihadi ya kuskure kuma ga shahi ya bar duniya bai gano cewa abin nan kuskure bane to idan dalilai sun nuna cewa gaskiya ta yaso ya cimma bai cimmata ba Allah ya karbi rayuwarsa to kai dan baya in ka zo sai ka bashi uzuri ba zagi ne za ka yi kai wannan malami jahili ne eh a aka ba shi uzuri amma fa da sharaɗi ma ajtihadi hil wafi idan yazzan ya ya bayar da ijtihadi ne alwafi wanda yake cikakke duk hanyar da ya kamata ya bi ya bi don ya cimma gaskiya bai samu ya cimma ta ba to shi za a ba uzuri shi za a ba uzuri amma mutumin da shi ba ma mujtahidi bane shi kawai son raina yake yake abin ba ilimi gare shi ba ba ijtihadi yayi ba ba bincike yayi ba to kaga wannan ba a kira ne mai ijtihadi ko kuma asalan dama ba dalibin karatu bane son zuciyarsa yake bi to wannan in ya saba ma gaskiya babu wani uzuri da za a yi masa muddin ga gaskiya an tallata masa yaƙi karɓa in dai an zo mai da ita ya kangare to babu wani uzuri da za a yi masa amma malamin da ya samu ƙoƙarin ya cimma abin da yake gaskiya kuma bai cimmata ba Allah ya karɓi rayuwarsa kuma ya bi duk wasu hanyoyi da ya kamata ya bi na ijtihadi Allah bai taimake shi ya cimma gaskiya ba to shi wannan sai kai masa sai kai masa uzuri me yasa falaysa ma'suman domin ai shi ba ma'sumi bane tunda ai an karanta a baya wala ya'ummu zafarad al-ummati isma ba ta game daidaikun al'umma to tunda ba ma'sumi bane zai yi zai yi kuskure to duk wani littafi da zaka karanta a yau in ka cimma kuskure musamman malaman da suka yi rubutu akan addini to sai ka ba su uzuri me yasa zaka ba su uzuri na farko saboda ba ma'asumai bane na biyu ba da gangan sun kai ba sun so su cimma gaskiya su cimma abin da daidai ba su samu sun da ba wannan shine mafi yawancin al'adan magabata shi yasa duk wani malami da zaka ɗauko rubuce rubucinsa sai ka samu kurakurai amma baka taɓa jin malamai sun ce bari a tara kurakuransu a dinga nuna ma al'umma a nisanta al'umma daga gare su ba irin yadda wasu jahilai ke yi yanzu wai mutum zai zauna ya yi ta tara kurakuran malami ya yi kuskure wuri kaza ya yi kuskure wuri kaza ya yi kuskure saboda haka a daina saurarensa ta wannan ta'addanci ne abinda a shekul albani ya faɗa cikin silsilatul huda wa nur ya ce mutum koda ya yi bidi'a ba za ka ce mai ɗan bidi'a ba sai da sharuɗa biyu ba a bidi'antar da mutum sai da sharaɗi guda biyu sharaɗin farko ya zan dama al'ada ta ta bidi'a dama sana'a ta ta to mutum sana'ar saka gaye don an gan shi da ita ya ba abin babaki ba ne na biyu kuma ya zamo a kan son zuciya yake bid'a ne a kan son zuciya ma'ana ko da al'adar shi bid'a kuma sai zan bid'an nan ya aikata ta ba bisa son rai ba bisa ga tsammanin addini ne to za a yi masa uzuri ba za ka bid'antar da shi ba in ka zo wa'azi da bayani sai dai ka bid'antar da bid'at amma shi ba za ka yi hukunci akan cewa shi dan bid'a bane sai da sharuɗan nan guda biyu ya zan ɗabi'arsa tallata bid'a na biyu kuma son rai ittiba'ul hawa mutum ne wanda an san shi da son zuciya to wannan shine in yana wanda shine sifofin yan bid'a mafi yawanci amma cikin su akwai waɗanda ba da son rai ne suke bid'o'in nan ba tsammanin su ana samun lada in yayi wannan salati ko yayi taron maulidi zai samu lada ko kuma tsammanin sa wannan abin addini ne da Allah zai taimaka ya samu bayani cikakke warkakke watakila ma zai daina to kaga ba akan son zuciya yake ba inda kan son zuciya yake duk bayanin da zai ji ba zai karba ba ba zai ba zai karba ba to saboda haka ba wai dan malami yayi kuskure shikenan za a bid'antar da shi ko a ce jahili ne ko a ce ba daidai yake ba sai in an san cewa kan son zuciya yayi wannan kuskure ka san akwai su ko yanzu zan ba ku misali mutumin da yanzu zai ji ana magana akan matsala ta addini shi ba ɗalibi bane shi ba malami bane shi bai da komai kawai shaidani ne amma kuma sai wani malami ko wani ɗalibi ya zo ya yi bayani kaza ga abin da addini ga dalilai ga dalilai ga dalilai sai ya karyata ya ce bai to kaga wannan shaidani to ba da irin su ake magana ba ana maganan mutumin da yake malami ko ɗalibin ilimi yana iya zuwa ya yi bincike ya tara littattafai ya koma ga alkur'ani ya koma ga sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma duk da haka sai allah ya kaddara bai gano abin da addini ba to wannan shi ne za ka wa uzi shi za ka wa yawa amma shaidanun yanzu masu da'awar sunna ta ƙarya ba ilimi kan jahilci kan son zuciya to wannan ba su da uzuri wannan 'yan duniya ne kawai 'yan duniya ne kawai ane musu uzuri kanin a tallata musu gaskiya lokacin da ba su san gaskiya ba tun da su ba malamai ba ne jahilai ne to za ka yi musu uzuri amma daga lokacin da aka yi musu bayani aka yaye musu duk wata yana aka kakkaɓe musu ƙura kuma suka kangare suka cije ba tare da kuma wani ilimi da ya hana musu su karɓi wanga abin da ka gaya musu ba to su wa'annan ba su da uzuri yan son zuciya ne shi yasa shekul islam ibn taymiya ya rubuta littafin rubutun dan baiwa malamai uzuri raf'ul malami anil a'immatil a'la yace duk malami cikin magabata ko na hadisi ko na fiƙihu in dai kan addini yake an san shi da rubuce-rubuce da tallata addini in yayi kuskure to kuskuren nasa zaka ga ɗayan abubuwa guda uku ne ko kuma ya ƙi aiki da hadisi ɗayan abubuwa guda uku ne abu na farko shine ya zan hadisin bai kai gare shi ba har ya mutu wannan hadisi bai zo gare shi ba kasa ana samun wannan to kaga tunda hadisi bai kai gare shi ba zai yi fatawa akan hukuncin hadisi na biyu shine ya zan ya kudurta a zuciyarsa cewa hadisin ya zo masa amma ma'anat da hadisi yake dauke da ita ba ita hadisi yake karantarwa ba sai ya yi fatawa da sabanin abin da ke cikin hadisi kila hadisi yana nuna wajabci sai ya ce abin nan ba wajibi ba ne hadisi na nuni akan halacci sai ya ce ba halatta ba ne saboda shi a zuciya ta ya kudurta cewa ba haka hadisin ke karantarwa ba ya ce abu na uku shine ya kudurta cewa hadisin nan ko nassin nan mansuhi ne an shafe hukuncinsa to duk wani malami da zaka ga ya kuskure tun daga sahabbai shekul islam ibn taimiyya ya ce kuskurensa ko kuma ya ƙi aiki da hadisi to ɗaya daga cikin waɗanga abubuwa guda uku misali zaka ga wasu ga sunnoni sun tabbata amma sai kaga malamai na abin da yawa cikin malaman malikiya sai kaga wasu na fada da qabdu a rungume hannu wasu suna fada da jalsatul istiraha wasu suna fada da sunnat dan galiwan wasu suna fada da sunnat barin gimu to inda cikin malamai ne waɗanda suka yi karatu mafi yawancin su wasu hadisan ba su iso gare su ba wasu kuma sun ɗauka cewa ba haka hadisin ke karantarwa ba wasu kuma sun ɗauka cewa hadisin ya zo hakan yake karantarwa amma an shafe hukuncinsa to su su adda uzuri su adda uzuri amma su ma da sharaɗin in an san su babu son zuciya tare da su an san babu son zuciya tare da su ga ilimin sannan abin da suka yi sun yi ne don neman gaskiya kuma Allah bai kaddari sun ka cimma gaskiya ba to su tun daga na magabata har na yanzu in kaga sun yi kuskure to zaka ba su uzuri amma wanda bai yi karatu ba jahili kenan ko to uzuri ne guda rashin sani da rashin bayani amma in an kai mai bayani ya ci gaba da faɗa da gaskiyar da an ka gaya mishi to wannan bai da uzuri ta tabbata shaidani ne ina fatar kun fahimci abin da yake magana to shine yace wala yu'assabu ba za a zunubantar da shi ba ba za a ce yayi zunubi ba kai gashi bai ba da fatawa akan kaza ba gashi ya ce sunna kaza bai yarda da ita ba to ba za mu ce yayi laifi ba inda ijtihadi yayi shi wai duk sanda kaje ana magana ijtihadi ana magana da malami ana magana ba ɗalibi ko ko jahili ba su waɗanda ai ba sa ijtihadi to suna da makaman ijtihadi suna da alatu na ijtihadi to ana magana ne akan malamai wala yu'assam ba za a ce sun yi zunubi ba bi khata'in saboda wani kuskure da sun kai bal yukramu bi ajri za a ma girmama shi da bashi lada saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace idza hakama al-hakimu idza shahada al-hakimu duk sanda mai hukunci ko alƙali ya yi ƙoƙari fa'aɓa sai ya yi kuskure ko kuma fa'asaba yadda ce da daidai falahu a jarani wa iza shahadar hakimu fa'aɓa falahu a jarin wahid duk sanda mai hukunci wani mai hikima wani malami mai ijtihadi ko wani mai hukunci akan kowace irin matsala alƙali ne ko malami ne sai ya samu daidai to lada biyu za a bashi in ya samu kuskure za a bashi lada guda to shi yasa ahli sunna sun ka ce idan mutum ya yi ijtihadi ya kuskure ma daidai to ba za a ce yayi zunubi ba saboda me nasin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma ha da sharadi shi ma ma lam yarid nassun walal ijma'u muddin wannan matsala ɗin da ya saɓani a kanta nassi bai zo a kanta ba ko ijimai in akwai nassi to ba a saɓani duk sanda nassi ya tabbata akan matsala to haramun ne wani ya faɗi wata magana saɓanin wannan ne wannan nassi duk sanda aya ta riga ta yi hukunci akan matsala kaza to haramun ne a samu wani ya zo ya ce ina da time ana ai duk sanda wani ya zo ya yi ijtihadi ya faɗi wani abu saɓanin abin da nassi ya tabbatar ko ijima'i na malamai to wannan shi ba za a yi masa uzuri ba ba a yi masa uzuri inda za ka yi ma malami uzuri idza lam yakun fil mas'ala nassun in ya zan wannan mas'ala babu nassi a cikinta tana buƙatar a yi ijtihadi misali ko kawai matsalar corona misali za a iya rufe masallace ko ba za a iya rufe masallace ba babu wani nassi akan wannan matsala sai malamai suka zauna suka yi ijtihadi to anan sai ka kalli su waye ijtihadin su yafi karfin dalilai sai ka mara musu baya amma in matsala ta zo da nassi kamar in shugaba ya yi ba daidai ba to nassi ya zo kan cewa a yi mai nasiha ba a zo cikin jama'a tona mai asiri ba to wannan haramun ne wani shi faɗi eh wata magana wadda ba wannan ba saboda hadisin iyadu ibnu ghani man arada an yansaha li sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyatan walakin li ya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi kaga nasi duk wanda ke son yayi ma wani shugaba nasiha akan wani al'amari kowane iri ne to fala yubdi lahu alaniyatan kar ya zo cikin jama'a ko a bayyane ta yadda kowa zai sani ya ce shugaba ka za ka gyara hadisi sahihi tabbatacce cikin musulun imami ahmad cikin kitabu sunna ta ibn abi asim a shekul albani ya inganta hadisi to kaga wannan nasi tunda annabi ya ce fala ya budi lahu kashi bayyana masa nasiha a gaban jama'a to yau in an ga wani na na yi ma shugaba nasiha a bayyane kaga sai a ce mi ya saba ya saba nasu to shi ba za ka mai uzuri amma in ka wani ya ce ai ba ba a ruhi masallatai saboda corona ko da kaza to shi yana yi mai uzuri saboda ba mu da ba mu da nasu illa iyaka yana iya yiwa fahimtar sa ya zan tana da rauni sama ga waɗanda sun gace a rufe masallatai kun gane bambanci duk matsala in akwai nassi to ba a saɓani a kanta haka duk matsala adda ijma'i ba a saɓani a kanta bai yiwa wani ya zo ya ce shi ai zai yi mata biyar ko shida ko bakwai ba a saurarensa ko ya zo ya ce ya shi auren mutuwa da yan shi aka yi addini ne zai yi shi ne fi sha'anihi ga sha'aninsa duk abin da yake nassi bai zo ba akan sha'aninsa ko ijma'i to la tu'annifi man khalafa wanda ya saba karka aibanta shi ba a aibanta mutumin da ya saba akan mas'alar da ba ta da ba ta da nassi kuma babu ijma'i akan ta duk mas'alar da kai sabani da dan uwanka ya faɗi wata fahimta sabanin taka to karka aibanta shi tunda ba ta da ba ta da nassi sannan babu jima'i amma da an samu nassi kuma to kowa sai ya shiru sai a dawo a bimi kuma duk wani abu wanda ya saba mu nassin nan aje shi za a yi maganar ko tawaye kamar yadda muka karanta a baya ahli sunna ba sa gabatar da maganar wani akan ta Allah ko ta ko ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ana ya samu wasu manganu na sahabbai kila ko wasu daga cikin su sun saba ma wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin kila su ma hadisin bai kai gare su ba li'anna al-ijtihad fihi ja'iz domin duk mas'alar da babu nassi a cikin ta to ya halatta ai ijtihadi a cikin ta faman yusib ajrayn fihi ha'iz wanda ya dace da daidai to ya ya ya tara lada guda biyu wanda kuma ya kuskure yana da lada guda shine wa man yakun akhta wanda ya kasance yayi kuskure fa ajran nala to shi ya samu lada daya kamar yadda dai hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada idza shahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza shahada al-hakim fa akhta falahu ajrun wahid fa fi kilayhi mal itabu zala da shi wanda ya dace da daidai da shi wanda ya yi kuskure akan matsalar da babu nasi to dukkaninsu al'itabu zala fi kilaihima zargi ya gushe daga gare su ma'ana babu abin zargi a cikinsu ba wanda za a zarga tunda an ce za a baka lada akwai magana a zarge ka to saboda haka wannan matsalar da malam ke tattaunawa akan ta tana da muhimmanci kwarai da gaske amma saboda korewar lokaci za mu barta wani sati insha Allahu ta'ala za mu ƙara bayanai a kai amma tana da matuƙar mahimmanci wadda inda mutane musamman tullabul ilmi za su fahimce ta to za ta taimaka musu ta fuskar yadda za a mu'amalanta juna yau wani da zarar ya saba ma ra'ayinka shikenan shikenan sai ka ce kayi watsi da shi ko ka dinga gaba da shi wanda za a kalli matsala tana buƙatar saɓani ko ba ta buƙatar saɓani duk matsala da adda nassi za mu yi bayani akan nassi wani darasi duk matsala adda ijima'i tabbatacce to haramun ne wani ya kauce ma wannan nassi ko ya ko ya yi muddin da an kawo mai nassi don shi nasi kowa na iya fahimtarsa ba matsala ta wadda za a faɗa ma a ce to bari a baka lokaci har ka ɗaya bincike ko za ka fahimce ta ba ana faɗan magana in dai nasi ne kowa zai gane saboda al'amarin nasa a fili yake shi yasa aka kira shi nasi haka don matsalar da malamai sun ijima'i akan ta tokar a samu wani ya zo ya kauce a kai Allah ta'ala ya taimake mu wani sati za mu tashi وإن يكن خلافه شذوذا فلا ينال عندهم نفوذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته